الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. باقي المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da jaddada saduwa a wannan lokaci mai albarka cikin wannan masallaci mai albarka domin ku ci gaba da karatuttuka da muke yi na littafi tarihar sa'adin da kuma littafi na muwaffa da imamu na malik a ci gaba da karatu da muke yi na riyadu salihin za mu tashi yau daga babu karahati an yas'ala al-insana bi wajhi Allah azza wa jalla babu karahati an yas'ala al-insanu bi wajhi Allah azza wa jalla ghayra al-jannati wa karahati al-man'i man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bihi wannan shi ne tarjama babi za mu yi karatu a kansa a yau babi da yake bayani game da karahat an yas'ala al-insan bi wajhi Allah azza wa jalla ghayra al-janna da yadda shari'a ta addini musulunci ta yi hani hani na karaha ce wadda take tanzihiyya ba karaha tahrimiya ba mun sha bayanin cewa karaha tana kace tana kasuwar kashi guda biyu akwai karaha wadda take daukan ma'anan tahrimi haramu akwai kuma karaha wadda take daukan ma'anan tanzihi bi ma'ana bai dace ba bai kamata ba an gada abin da nake so ita karaha tawhiyya tun ba zai samu zunubi ba a karan farko ko na biyu idan ya yi in ya zama to al'ada ne ko maimai mutum yana yi to sai zama yana da zunubi idan ya zama to wannan shi ne aikin sa kullum da kullum don saboda zai sa mutum ya raina dokokin shari'a nan abin da nake nufi to shari'a ta addinin musulunci ta yi hani na karaha cewa kada mutum ɗan adam ya tambayi da fuskan Ubangiji subhanahu wa ta'ala da darajar Allah da matsayin Ubangiji ta'ala da girman Allah mutum ya roƙi wani abu sai da aljanna saboda fuskan Ubangiji subhanahu wa ta'ala girman Allah ta'ala yana da girma ya fi matsayin ka nemi wani abu na duniya da tsantacce shuɗaɗɗe kaɗan wanda yake wucewa kada ka yi amfani da darajar Allah da girman Allah da wayar Allah a wajen don ka samu wani abu na duniya sai da ka yi amfani da fuskar Allah da darajar Allah da wayar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ka nemi abin da yake da kima yake da daraja wanda zai ke ka ga yardan Allah shi ne aljanna. Kada ka roƙi mutum da idan Allah, ko don girman Allah, ko don rahamar Allah, ka yi min abu kaza, ka bani wani abu kaza na duniya. Allah ya fi ƙarfi, ka yi amfani da sunansa da darajarsa don a ba su wani abu shunadde na duniya sai dai kare ni aljanna gana abin da nake nufi to amma wanda ya yi amfani da sunan Allah ta'ala da wajen neman wani abu na duniya bai yi haramun ba da za a ce ga irin zurobin da zai samu sai dai abin da ya yi nan bai dace ba bai abin burgewa ba ya yi amfani da sunan Allah cikin abin da yake da kima yake da daraja wanda shi ne aljanna an gane abin da yake nufi wa karahati man'i man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bihi da kuma yadda shari'a ta hana wa mutum hani na karaha cewa idan mutum aka roƙe shi da sunan Allah da darajar Allah da girman Allah da kuma bai kamata ba yayi haka kada mutum ya ce tunda na karanta cewa bai dace ba mutum ya roƙa da sunan Allah ko da ka mutum ya roƙe ka da sunan Allah ba za ka ba ta ba shi ne ka bata da kansa amma kai da ka ji sunan Allah dan Allah ka bani dan darajar Allah dan mutuncin Allah dan buwayan Allah dan kaza kaza Allah ko dan darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan arzikin Annabi sallallahu alaihi wasallam misali ya zama lalle kai din ka bayar idan kana da shi bai dace ba ka ji an yi amfani da girman Allah da darajarsa a wajen ana neman wani abu na duniya daga gare su sai kuma ka hana bayan ka yi ambaci Allah kai a gare ka bai dace ba kana mun da ke nufi kamar da shi ma a gare ka bai dace ba yayi amfani da sunan Allah wajen roƙo ana da kyau kuma ne عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن شكارة مكة يبدأ شيء ما يجزى إلى شيء منذ صلى الله عليه وسلم يكي شيء لا يسأل بالضم ومميدا لا إنك زمن نافية in mun ka karanta ta da sukuni la yus'al bi wajhi llahi illa aljanna fi zaman la innan nahiya to akwai bambanci a wajen nusa akwai wannan nusa za ga akwai zamma akwai wannan nusa za ga akwai sukuni ina da wanda nake nufi to sai a mas bayani akan ladin nan in ka karanta ka nufe ta na nafiya sai kake la yus'al in ka nufe ta nahiya sai kake la yus'al ma'ana zai tafi guda ɗaya gada da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da bayanin cewa ba zai yiwu ba a roƙi wani abu da fuskan Allah da girman Allah da rahmar Allah da wayar Allah sai aljanna roƙi Allah ya Allah ina roƙonka dan darajanka dan rahmarka dan wayarka dan izzanka dan daukakanka ka saka ni aljanna wannan shi ne tauhidi da ake bukata amma ka yi amfani da sunan Allah subhanahu wa ta'ala don wani abu na duniya bai dace ba an gana abin da nake yi shi ne muka karanta la yus'alu in bai dace ba in muka karanta la yus'al kuma ya zama kamar hani ne da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in ma hani ne to ba hani na haramu na haramci ba hani na karaha tanbihiyya kamar da kuka yi shafi muka bayyana ina fata mun kire da kyau wa ali ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ista'ada billahi a'idhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'jibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين wannan kuma hadisi daga wajen sayyidina Abdullah ibn Umar Allah shi kara masa yadda da shi da mahaifinsa yana cewa manzon sallallahu alaihi wasallam yace man ista'aza billahi fa'a'izuhu duk wanda ya nemi tsari da sunan Allah subhanahu wata'ala a gare ku don ku taimaka masa to sai kuma ku ba shi kariya ku taimaka masa ku yi masa abin da yake so an gada ku mani sa'ada billahi fa'aizu wanda ya nemi tsari da sunan Allah ta'ala a gare ku yace da ku dan Allah dan Allah ku tsare ni ku kare ni daga sharrin abu kaza ina to sai ku kare ki daga wannan sharrin إن استعاذ بالله فأعيده wa man sa'ala billahi fa'atu wanda kuma yazo ya roka da Allah da sunan Allah da darajar Allah da rahamar Allah da buwayar Allah to ya zama lalle ku ba ko da ya zo muku wani irin fuska ne da wani irin yanayi ne ko ya zo da irin fuska ce mai kyau a cikin ko da ya zo akan abun hawa shi bai yi kunya ba gashi yana cikin wani walwala yana cikin yawa amma duk da haka ya nuna ko yana roƙo kuma ya amfani da sunan Allah kada ku kalli yanayin da ku kalli girman Allah an gane abin da nake nufi wa man sa'ala billahi fa a'tuhu sai ku bata wa man da'ahu fa ajibuhu wanda kuma ya gayyace ku to ku amsa masa gayyata to amsar gayyata za ta zama wajiba kuma za ta zama maslaha ba za ta zama wajiba idan gayyata ce ta walima walimar aure ba walimar wani abu ba walimar aure an gane da ke ya yi aure ya samu ya saru da matarsa wace gari ya kisa mutane saboda taya shi murna to amsar wannan gayyata na wannan walima wajibi wani hadisi da kuma sai cewa ka amsa masa kora kana da azumi kar ka san da mai azumi ba zai ci ba zai sha ba sai ya gama azumin sa to koda kana da azumi ne ka amsa masa ya ji cewa ka amsa masa da ya sai daɗi a cikin sa an gana kun da muke rubuce in walimar aure amma in walima ba ta aure ba misali ta suna ne ko ta tafiya ne ko ta wani abu to za ta zama mustahaba an gane abu da nake akwai bambanci bambanci in na aure shi ne wanda shari'a ta wajabta cewa mutum ya amsa ko da yana da azumi sai da inda da ya zama yana da wani uzuri na darura wanda yana iya hana shi to duk lokacin da aka gaishe shi mutum ya ba da wannan ko kuma daga bayan ne wannan uzuri ya faɗo to sai ya ya nemi iskin ya faɗa amma kada a ji shiru shiru kai kuma ka samu gayyata har a gama ba a ganka ba wannan ba ba daɗi an gane abin da nake yi yawa daga cikin hakim majalisar sun ɗauki wannan a matsayin na wajibci ne kuma wannan shi ne zance mafi inganci an gane abin da nake nufi wasu malamai suka yi bayani a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu wanda kuma yayi muku abun mutunci shine ma'ruf ne yayi muku abun mutunci abun farin ciki ko ta wani fuska ko ta wani abu ne kaɗan ne da yawa ne fakati uhu abu da yake wajibi amma kuma sai ku yi masa irin wannan mutunci da ya ku kuma yi don masa da mutuncinsa an gane abin da nake nufi wannan shi ma wajibi ne Allah ta rufe wa idan ku yi tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wato idan aka yi muku sallama tafsiri na farko kenan a yi muku sallama ta addinin musulunci to ko amsa ta amsa ta dinnan wajibi ne wa idza fi ayyubi ahsanata aw rudduha wa ku amsa amsa da ta fi wa ta ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shine ba ayyubi ahsana mina in ya yayi gaisuwa kai murmushi ba misali ko kuma da amsa da murmushi farin ciki ku kashe masa fuska shi da duk da ayu bi akana mina aw ruduha idan fa za ku ku yi ahsana sha'in to wajibi ne irin da duk ku amsa assalamu alaikum wa alaikum assalam wannan tafsiri farko ke tafsiri da kuma da bi aka aya shine idan mutum ya kyautata muku kowane irin kyautatawa to kamar bashi da ya baku kuma sai ku amsa ku kyautata masa da irin kyautatawa da ya yi irinsa ko kuma ya fi irin nasa shi ne man sana'a ilaikun ma'arufan fakafi'o to ba kowane ma'aruf ba za ka iya ka amsa ka mai dogon abin wanda ya kyautata maka ba kowace kyautatawa kana iya bayar da ita yadda ake so akwai wanda za ta fi ƙarfin kai ka maido da ita irin wannan sai ka yi wa ita addu'a shine fa in lam tajidu ma tukafidunahu fad'unahu mutum misali kai sai same ka ba komai ba wannan ya dauki dubbai na kudi ya bayar a lokacin da kana da uzurin ka ko kana kana da bukatar ka sai ga wani uzuri sai ya dawo ko kai ba za ka yi gaba da irin abin da ya bayar ba fada ɗora ko sai masa addu'a an gane abin da nake nufi wani kuma suke cewa daga cikin abin da ba za ku taɓa bayarwa mai shi bashin sa ba wanda ya kimantar da ku ba ku wani abu na ilimi to me za ku maido masa da ya samu wato irin abin da ya bayar shi ma babu abin da za ku yi sai dai ku yi masa addu'a an gane abin da nake nufi daga kara kara tasirin magabata za a su game da addu'a ga malamansu abu ne na ban mamaki an gane abin da nake nufi imam abu hanifa Allah shi kara masa rahama a iya rayuwarsa ba a taɓa jinsa ba ya bar addu'a ga malaminsa Hammad a bayan kowace sallah farida in yayi sallama yayi albadiya ko fara ya karanta ayatul kursi sai yayi addu'a wa malaminsa Hammad har ba wasu suna tabbata cewa ya imam ai in lokaci ka dinga bari mana kamar ta da addu'a wani lokaci kana yake amma kullum ba ka bari yake ba zan bari ba in ka ga na bari to ba hankali a tare da ni wanda kina da hankali yaya zan manta da malami na Hammad wanda in ba dalilin sa ba ba dalilin sa ba da ban san wani malami ba an gane abin da nake nufi fa in lam tajidu ma tukafiku laka fad'u lahu sai masa addu'a yake hatta tarau annakum qad kafatum ha yadda na ce da masa addu'a kullum har sai kuma ku ji cewa kai da suka je mun dai mun maida masa baki saboda kullum muna ta addu'a kullum muna ta addu'a gana mun da nake nufi a Imam Abu Dawud a hadisin sahih hadisi ne wanda yake sahih Imam Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito shi bi asani da sahihaini bi ma'ana silsilar mazan da suke cikin wannan hadisi sune irin silsilar mazan da ake samu a cikin Bukhari da Muslim duk da cewa irin wannan hadisi da wannan siha da wannan siyasa babu shi a Bukhari da Muslim amma rijal na shi shehinan da aka samu cikin wannan sanadi to irin Imam Bukhari yake rawaito daga wurin su Muslim yake rawaito daga wurin su sai dai ba su shirya wannan hadisi ba da kansa insha Allah fa da kyau babu tahrimin qawli shahin shah للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى wannan kuma babi yana koya mana yadda shari'a ta addinin musulunci ta haramta girmama mutum da siffanta shi da irin wasu siffofi da ana siffanta Allah da su an gane abin da nake nufi shi ne ya ba da misali irin yadda shari'a ta haramta a gaya wa sufa da sarki cewa shahan sha wasu na kada shahi sha an gane da kyau to kalmar shahi sha ko shahan sha ana nufi da ita kamar sarkin sarakuna amirul umara to irin wa'annan kalmomi ma'ana da ba sa so shari'a ta hana siffanta mutum da irin waɗannan siffofi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya siffanta da su daga ciki ba a ce wa mutum misali amirul umara an gane da kyau ba a ce da ba a ce mutum misali sayyidin khaliqul khalqi misali an gane da kyau kamar yadda ba a ce wa mutum kamar qadil quba kace kalmar qadil quba malaman sun sabani a kanta qadil quba alqalin alqalai wasu na cewa alqalin alqalai shine Allah ana kula da kyau sai da ce mutum ra'isul quba ko kuma qa'idul qudar ko amirul qudar a kasar Morocco wani ana amfani da shi ra'isul jama'a sai aka ce ra'isul jama'a jama'a kuma ana nufin da kuma alƙalai ko ce ra'isul jama'a shine shugaban waɗannan alƙalai to ana amma a ce kawai kai tsaye a ce qadul qudar matsala ta safari an gane abin da nake nufi a ibnu jama'a yana daga cikin manyan manyan malamai na hadisi ya zama alkali babba a cikin ƙasarsa a zamaninsa har ana masa rakami da ƙazar kuba to da ya mutu ɗansa hizbulli ya maye gurbinsa sai ya yi mafarki da babansa sai ya gansa ke tambayansa to ce baba ya ka gamu da ubangiji da subhanahu wa ta'ala ya ka samu wannan na san dai aikin da kai na alkhairi yawa ka karanta kai kaza yace wallahi alhamdulillah dai Allah na hukunta rahmatka kana da yawa amma wallahi da an tsayar da ni an bincike ni akan qadil qudar sai da kyar na sha kan nan qadil qudar ne ke da kyar da kyar da kyar na ku kusa kai na daga ita sai saboda haka kai ma ka yi tunani a kanta sai ɗansa da ya zama shi na kaza wajen mamarsa wani da gari ya ce ya ci kuta da ce daga yau ba wani kaza ku ba ta kuce da kuce ba ra'isul quba ko kuma amirul quba akan wannan hudiya da yayi a game da babansa an gane abin da nake nufi to shine ma'ana babu tahrimin qawli shahan shahu sultan shahan shahu ko kuma shahi shahu an gane da duk ma'ana zai tafi wa ghayruhu li anna ma'nahu balikul bulugh ma'ana irin wannan shine ma'ana balikul bulugh wa la yusab bi zalika ghayru Allah subhanahu wa ta'ala to shi ma wannan din tahrimin nan ba tahrimin na haramci ba tahrimin na karahanci ba wai haramun ne kaulan wani da bai da mutum zai ya aikata ba zunubi babba amma ya yi abin da bai dace ba da bai kamata ya siffanta shi da irin waɗannan siffofin an gane abin da nake rufe عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الاملاك متفق عليه قال سفيان بن عيينه ملك الأملاك مثل شاهن شاه da ba da misali ne annabi za su daga cewa yana daga cikin munan suna a wajen Allah ta'ala mafi munin suna da Allah ta'ala baya so shine mutum ya ba wa kansa suna ce malikul mulk ko amirul umara an gane da kyau to shi wannan sunan Allah baya so ka bukhari da muslim ko wato hadisi jarin da yayi na Allah shi kara masa rahama yana da cikin manyan manyan malamai da da kuma shehi na Imam na Malik ya fassara wannan kalma da cewa malikal mulk mithl shahan sha kamar kalma ta ce ta wannan kalma ta ce kalma ce da mutane Misra da mutane Iran Afghanistan da Kazakhstan da mutanen India da sauransu suna amfani da irin kalma ga wajen siffar sarki ko hakimi باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحو ما في السيد ونحوه wannan kuma ba yana mana bayani a game da yadda shari'a ta addini musulunci ta hana cewa kada a kira fasikin mutum na kake fasiki shine wanda ya shahara da aikata wata mummunar ta'asa ya shahara da aikin zina baya koye shi ko ya shahara da shaye-shaye ko ya shahara da shan kwaya ko ya shahara da kashe mutane ko ya shahara da wani wani irin siffa ko da sata ko da wani abu makamancin haka ko ya shahara da rashin yin sallah ba su ne ko ya shahara da rashin cika alkawari da rike amana duk wannan ya zama fasiki ne to wanda ya shahara da irin wannan siffa ya zama fasiki a bainar jama'a da kuma mubtadi'a wanda yake kirkiro wa al'umma bid'a wadda shari'a ta hana a kanta wadda ba ta da dalili ba ta da asali an gane da kyau to irin wayannan mutum ya girmama su ya ce da su ya saye ko akramakallahu ko ya shayi ko wani abu makamancin wannan ba daidai ba shari'a ta hana ka girmama mutumin da ya cancanta a girmama shi wanda bai cancanta a girmama shi ka kuma hijira shi da sunansa an gane ba wanda ka san shi ba dai ba mutumi ne kamale ba ba mai tsoron Allah ba ba mai wannan ba ka ji ka ce biki ya shehi ya ce yana da kyau ko kuma akramaka Allah ko wani irin wa'annan sifofi da wa'annan abubuwa da za ta mutum ya ji cewa shehi ma fa gaji ya kai ya kai wannan wannan zuga mutum ne akan fasikancin sa ba daidai ba ne malaman suka ce sai ya zama to in ba yi masa ana tsoron sharrinsa da fitinarsa da bala'in da yana iya sabbaba a halaka mutum yana iya sabbaba a kulle mutum irin wannan saboda a kubuta daga sharrin sa ana iya girmama shi amma ba dan kawai girma ba wani sharri da za a girma wanda zai abu da zai yi tsina na maka wani kawai dai saboda kawai dai rudani irin wani abu ka girmama mutum ka ba su irin darajar da bai tantance ta ba ba daidai ba kana abu da nake sai yawa cikin wannan zamanin mu sun rudu da wayannan ababai an fahimta da mutum shi ba alakarsa da Qur'ani alal misali ba har da shiga ba kuma na ce ana ta ce masa goni ta ce masa algoni sai an nada in ba faɗa ba kuma ba daɗi kuma ana faɗa kuma sai ya yi kawo wai shi algoni ne shi goni ne kuma ba daɗi ko bai yi wannan ba ka san shi ba haka ba kana faɗa masa ba daidai ba an gana abin da nake sai dai baka sani amma in ka san shi ba algoni ba ko ba wannan ba ka sare ka faɗa ƙarya ta yi ka zuga fasiki akan fasikinsa haka ma da sani wanda ka san sai kalmar shehi kalma ce wanda yanzu an harfafa ma'anarta a da ana amfani da kalmar shehi ga babban mutum wanda ya girma ya fahimta ba ba ba ko ba alaƙar da ilimi ana ce shi sai dukan da Allah ya ce wa abuna shehu kabir an ga muna gane wa da kyau asalin zubin kalma a larabci haka ma'anarta babban mutum da kije wanda ya zo ana ce da shehi amma yanzu an canja ma'anarta ko ba a ce wa da kije ko kuma tsohon mutumin da ba ma da ne ba mai ba ce da shehi ko ba ka ba yanzu kalmar shehi ta koma ga menene siffa ce ta malamta ta ilimi sai ka ga ana siffanta wanda ba shi da ita ba bai cancance ta ba bai mata wannan ba bai wannan ba kuma sai ana jima shehi ko akramaka Allah ko azzaka Allah ko a wannan wannan sai kuma sai ji dadi wannan shi ne abin da yake koya wa mutane munafurci a cikin mu'amala ka kai da ka faɗa ka zama munafiki shi da ya karɓo ne ya zama munafiki duk saboda kowannen ku ya ya bayyana abin da ba a zuciyarsa ba haka ba wannan shi ne nifafi ba shi ne faɗawa a mutum abin da ba shi ne ka kudu shi da gaskiya ba ka san shi ba shehi ba da cikin addini ba ka ce da shi shehi ko munafiki kai an gana wanda nake shi ma ya san cewa bai kekkece da ba ya san dai munafiki ya karba kaga shine iri mu'amalolin ko kenan kaga duk yaudara a cikin yaudara wannan ba gaskiya ba cikin addini ba a ta so ka girmama mutum ka darajar shi ka sake masa fuska amma ba shi sunan da ya dace da shi gane da kyau wai lalle ne sai ka bani wani sunan da ba na ba sai ke ka darajar ta sai dai wanda yana da iri ciwo na iri wannan to kai kuma na ruwanka da ciwon sa sai dai Allah ya warkar da shi amma yadda Allah ya bashi wannan suna mamarsa da babansa ka rada masa wannan suna faɗa masa wannan suna an gane abin da kake nufi zahirin ka batinin ka kai ba wani abin da kake nufi sunan sa ne ka ambace shi da shi ina gane wa idan kuma yana so a bashi sunan wancan tashi din ya yi masa aiki ya neme shi da da cancance shi da karfin ya cancance shi ko an so ko an fita an fada amma in mutum bai cancance abu an fada masa to ina zai kai shi zuwa gaba wanda zai kai mutum an gane abin da nake nufi wanda ku ji shi ma su ce wasu zuge ne zuge ne to shi ya san ka faɗa masa kin ka ji ban je maka ba inda ya san cewa asalin kalma ana faɗa daga wanda ya je maka jadi baban amma ya je maka ba ko ba ni da kuɗi sunan alaji shi ma nan ba nan alaji ba kullum sai wanda yana da kuɗi ne shine alaji wanda ya je yayi aiki shine alaji ko malami ne ko ba shi da komai to amma ko shi ba ta ma wannan makalmar su kaga an canja ta kaga wani wata kila wani bai taɓa yin haji ba bai taɓa je wannan ba amma kuma yana da dukiya yana da abin da ya shi alaji kaga yadda yadda muna harrafa muna canja wa kalmomi ma'ana yasa malaman doka suke cewa kowace yare kowace doka da tafiyar zamani kalmomin da suna samu ana sabanta su ana canja musu wani yare wani yadda zan za ka yi tafsiri ko za ka yi da'awa ko za ka dole ka zama to ka iya ma'anar kalma na asali kuma ka iya ma'anar na yanzu na in ma na zuki ne in ma na menene ka iya ma'anar ta na farko kuma ka iya ma'anar ta na yanzu sai za ka ba ta ma'anar ta da ya dace da ita gane abin da nake nufi jama'a to an buraida radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيديا karku ga wa munafiki fasikin mutum wanda bai cancanci ba ku ce sayyidan sayyidna shine sayyidan din ko sayyidna shi an amriya ba shi kalmar sayyid saboda ita ne sa'ida a wannan lokaci cikin ta ci tara amma yanzu ana kawo kalmomi a badal nata amma suna daukan ma'anar shine kike mutum yayi kike akramaka Allah an gana wanda dake kike da shi ranka ya dade misali kike da shi yalla wai wannan kalmomin in dai kana faɗan su kana ba wa mutum irin wannan daraja na wannan sunan da ake ce alhalin kuma kai kasan ba irin zaki din da ya kai sa ba to ba daidai ba kaga ko a bangare ɗin makaranta wannan za ga mutum ba profesa ba a ce da shi profesa daɗi yake ji an gane da kuma ko shi ba doctor ba a ce da shi doctor daɗi yake ji wani ma bai taɓa yin makaranta ba amma yana ce masa doctor halal an girma ba shi a wannan duk wa'annan abubuwa suna wanda ake nufi kan ku gaya wa mutum sunan da ba naka ba ya sayi ni ko ya kaza ya kaza ya kaza inna ba daidai ba fa innahu yaku sayyidan faqad ashattum rabbakum azza wa jalla nan ga idan shi munafiki ne mara gaskiya in ma ya cancanci wannan suna ne misali ka ce da shi akramaka Allah ka ce da shi shehi misali ko ka ce da shi sayyidi misali shi ya kai wannan matsayi na ilimin da za a ce masa amma kuma fasiki da munafiki da ba mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala an gane abin da nake nufi Allah baya so dan saboda ilimin mutum ka zuga shi za ka zuga mutum saboda tsoron sa na Allah saboda girmama shi saboda yadda yake rike da addini to an Allah da kamar ya zama to malami ma amma yana kaucewa hanya in ka je ka girmama shi ba daidai ba fa in ya in haka yake mafa haka kasan babbakum kuka sa ubangiji kan zai muku goshi to balle in ba haka ba an gane abin da nake balle in ba haka ba in ma fa munafiki ne misali ya zama sai munafiki ne ya zama misali ya kai matsayi na wannan title annabi sallallahu alaihi in har ya kai wannan title da wannan munafiki kun shiga wuta saboda ba mai tsoron Allah bane in an ba ta wani abu sai dana muku azaba an gane abin da nake kare ne su ne da aka samu matsayi ko na na boko misali professors ne doctors ne ne da kuma kamantansu da ba a garwaye da tsoron Allah subhanahu wataala suka yi wa kasa musulmi an gane fa inna wani yaku kaza da kaza sai ya ya dana muku azaba saboda sunan ya kankake shi amma kuma bai masa aiki na tsoron Allah ba to balle in bai kankake sunan ba ma suka ba kaga ce wannan zulumatu ba'du ma fawqa ba'd kenan kana duhu sama akan duhu to Allah ya rufe mana asiri to za mu tsaya nan insha Allah sai darasi na gaba na'am kamar wani yana tambaya eh ba ai kalmar malam yanzu a zamanin mu ne sai ba kalmar naziki ba malam yanzu ko yin mutum ba shi da wasu sai masa malam ta kalmar normal kalma ne wannan ba ta isharin mutum da wani abu na girmamawa wannan babu laifi a cikin ta ba a suka faɗi irin kalmar da za ta yi mutum ya ji cewa akwai ɗaukaka akwai izza a cikin alhali kuma shi bai kai wannan ɗaukaka bai kai wannan izza ba